إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 23 ga wata na Rajab hijira shekara hudu, wanda ya dace da sha hudu ga watan biyu da uku. yau insha Allah za mu yi darasi na biyar. cikin littafin bulwar gomara na hafiz bin hajjar al-asqalani darasi na biyar. insha Allah darasi da ya gabata mun kare dogon hadisi na ka'idodi da annabi sallallahu ke wasiya da yake wa jagorori na zuwa amma gazau ko amma gazau amma sariya yaki babba ko karami na kare dai banna da hana yaudara hana musula da dai irin inda ya kamata a yake su da irin jijiyar ta kama shugaba zai diba abin da ya dace ya doki yauni na abin da aka sa hannu tsakanin shi da su kun babu yaudara za mu tashi hadisin ka'ab bin malik radiyallahu anhu سوى عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها آه أنه صلى الله عليه وسلم ذيك رواية إن إنهم ونياكي زأه تاب بوتا نياكي ورى بغيرها سي شابو بمعنى زي ma'ana sai ya kwatanta na shi haifar da sau sai ya da sau kaman yadda zai yi nuwa kaman ba inda zai yi nuwa sai yau ne wani ba misali zai arewa sai hutar gari sai ya gusu haka tsari ne na ɓadda sau ake ca ɓadda sau yake yi in zai shi gusun sai ya buhe wuta ta arewa in zai arewa ta gusun in zai gaba sai wuta yamma kaman kendan saboda akwai tsari na yaƙi don kada abokin gaba ya maka zamba ko ya shirin da kai baka da shi shi yasa ake huta irin wannan huta kuma an san akwai munafukai a wancan zamanin ba suna iya tura labari ga inda za a iya zuwa garin ku kamar da yadda aka yi dai matsala ta bude maka da abin da ya wakana kan haka amma a yaƙi na tabuka ne a nan annabi salama ganin tahiyya ce mai tsawo da hadarin da za a tariya na rumawa da dogo tahiyar ta sa an faɗi ƙarara an yi mata shela ta neman agaji da neman kamawa kuma ga inda ga inda za a yi ya ambaci ya ambaci garin da inda aka nuwa saboda tsawon tahiyar da shirin da ya kamata a yi a nan ba a ɓoye ko ba wannan dai ruwa kun tana karantar da shugaban yaƙi ana san dai kamar na ce alharbi kuda'a wata rana ce me kuda'a daban ne da gadar gadar daban huda'a daban huda'a shi ne ake cewa yaudara dubara ta yaki gadar yaudara warwar alƙawar shi ne aka hana amma ana zamba shi ne yaki ɗan zamba ne a hausa ne ba yaudara daban ta ke ɗan zamba ne shi ne yaki ɗan zamba ne wannan kuma ta ke hanyar zaka zaka iya nasara kan abokin gaban kana iyanta magana kenan wannan ruwaya bukhari muslim sun zo da wannan hadisi وعن معقل بن بن النعمان وعن معقل أن النعمان بن مقرن هنا أناكم ميسا معقل ميسا ابن ميسا كو أن أن ميسا أناكم وعن معقل بن ميسا ها وعن معقل ميسا كبا أن أن شندي مي بن ساكي وكسكوليني na nusuka kin ta bloga mara eh annani maqal bin sare yake shi ba aka masa bai kamar sai kai ba ka rubuta bin Numan kenan shi kuma haka bane Numan bin Muqarrin iya daga cikin mayaka na Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi ne kuma jagora ne na komanda ne na yaki na musamman san shi kenan Maqil bin Yasar shine ke ba da labarin annan Nu'man bin Muqarrin radiyallahu anhu Nu'man bin Muqarrin daga an san dai waye komanda ne yake yake cewa شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتحب الرياح وينزل النصر wannan cikin jagoranci da yake shiga musu irin tsarin da yake bi na yakin shi sai shiga musu inda ya samu abin yace shi ya halarci annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ga yanda manzon sallallahu alaihi wasallam yake yi a wajen yaki yace idza lam yuqatil awwal an-nahar asali an zama yana yaki da sahi farkon sahi yaki fara yaki da lokacin da zahi bai yawa ba jiki na kazar kazar dai da mata motsi ake to in har ya makara ba har buga ba da sahi akhara al-qital hatta tadul ash-shams ba yaki kuma yanzu bai hawan mutane sai bayan zawad kinan bayan lokacin azur ya shiga nan ta karkata a lokacin ta wata hubbur ya iska ta fara kadawa wayan zulun nasara na lokacin samun nasara ne ke wannan lokacin na dinnan ya karanta ya karanta da kai da kirdadan lokacin da ya dace a yaki ga shugaba shine yayi wata sunna ce gana na zama da yake dokan wannan lokaci saboda yaki farkon sahiya da bayan azhur ne ya karanta da kai bai tarkai yaki tsakarana haka kurin kahin azhur ba yi dai an ce akwai kuma nan akwai aka muku hayona kuma babu lokaci lokacin aka muku aka muku aka muku aka muku takaka aka zambace ku wannan kuma ai da babu lokacin da ba yaki na na magana kai da kanka zaka zaba ga lokaci wanda ya dace a wancan zamani wannan yace rawu ahmad wa thalatha kuma sahih hakim asalu fil bukhari asalin magana ke wa an sa'id bin jathama وعن سعد بن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون ويصيبون من نسائهم وذاريهم وذاريهم فقال هم منهم متفق عليه nan baya mun ji nasa ya hana da suka tuli walidan kokon shi karamin yaro wala mar'atan wala duka dai bayani ya gabata Allah shi haka da tijja ka kashe su tunan sai na abin da ya ka asalin hadisin akan kai hari wani gari za su ƙiba da kansu an hace kuma za a yi a takin za a shiga garin za a kai hari cikin garin kai tsaye dole an sami mata an sami yara tun da afka ce za a yi kurin na abin da hali ya bada wani ma yawa haɗa gida an san dai da yakin cikin haɗawa gari tunan magana in aka kai irin wannan hari wanda ba a yi rabe mata da yara da su manyan da su mayaɗa sai aka kashe yara ko matan shi na aka wani tambaye asalin tambaye ke su ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahalin darin min mushrikin da bitun an wani tambaya a kan wani gari shi ta gidan na mushrikai da aka yi musu harin bazata fayusibuna min nisa'ihim wa zarihim sai aka kashe yara da mata yakin ya shahe su ya ce hun min hun wa'annan yara da mata suna layin wa'ancan wancan wanda halitta ake su gidan dalilin ya kada wanda suka kai hari ne ta same su shahari ta shahe su kenan nan ba ku laihi yadda ba ku da laihi wajen kashe wa'annan haka ba ku da laihi wajen kashe wancan dan dalili ne an can da a halin da ko suka garkuwa da misali yara ko mata bar su sai zama to hadari ba iya abinsu kwaran za a yi gaba daya ya rawaya wata kwaran wanda shi ne kawo wannan maganar kenan inda hali duk da bayan mun karanta ba don kace aya to akwai akwai mata a a wani hali shi ne kamar nan ruwa muhimmancinta kenan ba akwai wani hali ba ne ba aka hana kashe tsohon ko yaro ko mace inda ake iya warewa ne ko aka iske matan kadai ko yaran kadai wannan ba a taba su amma inda abi hargitse shaye ta shaye manya ta shaye mata ko yara nan ba maganar laifi akan kashe su magana kenan wannan ruwaya bukhari da muslim suka rubuta da wannan hadisi wa an aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin tabi'ahu yawm badr irji falan asta'in bi mushrik wannan mas'ala ce ta agaji kafuri ya kawo ma musulmi a yaki nan sai kawo na ruwa na sallallahu alaihi wasallam ya ne wani mutum a lokacin yakin badar mushriki ne bisa ya kawo annabi ce a ni ba zan nemi agajin mushriki ba wannan ana kawo shi mas'ala ta bai halitta ga musulmi nemi agajin kahuri ko da ya kakahuran ne wannan abu ne sananne wanda duk da malamai suna da maganganu kan mas'alar cewa a wani hali ko halin darura amma dai asali duka wani mazhabakin malikiya ce shafi'iya ce hanabila ne duka akan haka suke hana rashin halittin agaji ga nemi agajin kahuri ko mushriki a halin yaƙi manzala ya hana haka a hanafi ne suke ga su in akwai shi musulmi shi ne jagora kuma ba shi da wani ƙarhihe da wancan yana ga halittar haka ƙarin matsala wadda take kokana idan ana maganar annabi za shi yakin badar kahurai da zai yaƙa ya ce bai neman agajin mushirki akan yakar kafirai to naga yakar agajin musulmi kan yakar musulmi wannan shine sababin fitina babba da aka samu a tarihin musulunci a bayan wannan mas'ala ta yaki na Khalid ya lokacin da Saddam ya mamaye Kuwait wannan mas'ala ta taso Saudiya ta yi ca nan da nan ta je ta nemi agajin amurka da kuwait dama ita dama sun tsere masu na saudiya duka duk sakunan kuwait gaba ɗaya sun tsere cikin rabin dare ya mamaye kuwait suka tsere suka komo saudiya saudiya ta ce yadda ta ga alamu nan zai shigo ko su suma zai kan haka suka yi gaugawa suka nemo kamawar amurka da sauran kasashen turawa dai na neman a mata agaji an kama ta mamaya to wannan abin shi ya kawo matsala tsakanin malamai na musulmucin na saudiya ne ciki na waje aka tayan ya ka abu wasu suna gaba wata madogara wanda dai an yi zama na rabin alamun islami kusan sandam ya mamaye kuyar a 1990 kai da cikin ko da kuma tara ba da kuma tara naga daren lede lede lede ut a lede ut ne lede ut ne katarbantis ya shiga zuwa leturuwa ya kare ya mamaye gurin leturuwa leturuwa ut katarbantis kenan uku ga watan ut augusta suke ca ya mamaye idan mamaye wata kwatawa gari kurin a hannun shi to wannan an yi ta kai da kawowa an yi ta kai da kawowa to tuni kayan su malaman zamanin abin sun biya tsamari musulmin cikin gida malamai suna a kama wannan an riye wannan wani ya fatawa ya ce ba a yi wannan ya ce ana yi aka yi zama na da alam islami shi kuma an ba shi daidai sulmatamkin an ba shi kenzijen biye idan bai huta ba shi ne ƙarshen daidai kinsa dam kenzijen biye katurba uns kenan wata biyar bayan mamin duk abin da za a bi na maganganu na hanyoyi zama iri-iri an yi an ba shi timatamkin sha biyar ga watan janairu rabita ta zamana na ga a cikin december le 10 december ne 90 goma ga watan december na 90 aka zamana akan wannan mas'ala me halitti me haramcin abin saudiya ta yi to kuma an san gaskiya a wancan zamanin dukkan malaman dama saudiya tana da aisun takar ababa to saudiya dai ta taka uzurinta wanda dai a gaskiya a hanyoyin duk da aka yi magana a tabin ba da zama wannan musulmin shi ne labin bas ta yi kurin a wannan kan halicin yadda da ruwa suka ci haram ba shar kaga bai ce ba halaka ne neman agaji da da kawuri akan kuma abin da ya dogara kan shi kurin yadda aka halitta a halin darura ka ci haram ka tana haram da dabu kai ne halin wata darura kenan nan saudiya tana cikin wata darura wata na ga wannan dan azalimin ba mu iya kare shi ba turawa ba ka ji shi abin da wanda shi bin ba zai kudi shi usaimin ya ci masu ganin halicin kurin na kasa kawata musu shi ya ba da fatawa ta halitta yin hakan kun haina ga wanda ya karanci lokacin harkokin abin su ɗayan alƙa'ida usama iya lokacin ya saudiya kayan a kore shi ya samu kamar da yake cewa ya samu usaimin ta cewa yaya za ku irin fatawa ta wadda madogara za ku halitta wannan al'amari usaimin ya ba shi amsa cewa fitina ce ta gabato wanda in ba abin zai biyo bayan ba na fatawar ɓanna ta yi gyara shi ma kenan kaga ya kawo dalilin uzuri wanda ya sa yin haka shi a lokacin usama kahin yakin afghanistan ya karki ya koma kahin ya tsere ya koma afghanistan ya ce muna da shabab lokacin akwai mujahida wanda suna da su da jiya lokacin ba suka yi afghanistan lokacin na an kare daular afghanistan an yan mujahidin sun hau mulki ko kendi wani matasan larabawa suka yi alƙa'ida ne sun dawo gida kasa a lokacin nan yakin afghanistan yan taliban ai halaka ne a saudiya ai duk ai musulmi halaka ne kayan amurka ta haramta shi saboda a lokacin nan halaka ne har saudi ta taimaka musu wanda sai wajen saudiya kayan nan a titi da an sa asusun zuba agaji na taimakawa mujahidan afghanistan a titi ya ka rubuta ana zuba kuɗi taimako a kaiwa mujahidan afghanistan din mahi shi aka samu da yawan saudiya su ke yawa a cikin yakin afghanistan yan saudiya da lokacin da duk kashin an amince ana taimaka musu kenan sun je yaƙi yanzu an karya an karya farkon katabindis an karya an karya ita rasha an kori sojin rasha yanzu mujahidin sun mulki yanzu kenan babu babu jihadi zo wani mata duk sun dawo yan saudiya ne yan masar ne yan waye suna cikin kasar zanan lokacin nan ba su da wani abu daban sai sai shi usama ka ce muna da sabab matasa wanda za su kama mu da saddam ku ba su kaya kurum shi shawarar da ya kawo kuma yace ba wata hujja da za ta sa halitta muku neman agajin amurka akan wannan abu kaji ya san da sulutun suka hudda mai jinsiya ta saudiya suka kore shi ne wanda asan dai kuma abin da ya kare kuma su daga sudan kin ma a takaice ya koma cikin wannan fitina ko suna haramu ne kuma su ka hana wani bayan wani su matakan gaba daya kuma yake cin herin ciki herala ce sai suka sake koma wanda ya san matsala a wancan zamani ya san da abin da ya kana a can kin ma akwai aqida biyu akwai wanda suka ce yan yan bacan ya kace yanzu yake a yanzu yan wata kaza da islamiya ke wannan bangaren bangaren zarqawi ne ga ta bangaren bi ne bangaren zarqawi da bangaren sama daban zarqawi da sama sana bambanci ko a yanzu misali su alƙaida wata asali ba sai da ba kai musulmi hali ko dan shi'a ne asalin aqida an alƙaida su alƙaida ba kai musulmi hali kun su amurka kun kaware kun su ne kaware kun zakan hali ba sai da ba usama bai yadda ba akai ma kawuri akai musulmi ko dan shi'a ne hali balle ta kira daban haka ce suka tare su a kira kaida wanda kanta abin da rucina sun da kan shi zarqawi da kida kida kai ba kowa hari har shi'a shi yasa a lokacin afghanistan kan biyu gare su kan kin an zarkawi daban ya alƙaida daban daban suke a can ma afghanistan tun abin gada ya lalace duka wani suka zo suka sake haɗuwa a iraki kan mas'alar amurkawa cikin ƙasar musulmi wannan kuma he maka bido su in wata ƙarshe ne muna magana wannan yaƙi na khalij wanda ya kawo wannan fitina ke take rabu da alam islami ta tabbatar ta ba saudiya damar wannan yaƙi halicin shi kan darura ta saudiya ba ta iya kare saddam to sai ce madogara da ake kawo malamai na addini kayan haka fata su a nafke sun ka dalili inda yake halittar a yi agaji na mashirki inda sulta kamar yadda yake kana manzana ya tafi da safwan hunain inda sulta take ga musulmi su suke jagoranci abin amma ce ba a yarda ba ya zamanto duk halin da duk magana da ake ciki ba halitta ba ya zamanto mushrikin ko kawurin shi ne a ga kai ma su zaka bi da ce an san ba yadda za a yi kawuri ya rama ga mai imani ko da an ci nasara kai ba kai shi ne abin da gramar kai ba shan kai ke to shi ne abin da ya wakana ko ya ga abin da ya wakana a wannan hadisin amurka ta zo gaba daƙi na ta koma na ƙarfi da ƙari ya yanka hudda saddam ai daga shiga tsere ya huta ba jima nai ba ba a jima ba ana yin yakin yakin ko ya tafi tabbas ko ya huta amma aka ci aka ci gaba da yakin ya sa abin da aka ta yi aka fa aka tab Allah dai kuma wanda suka dan huta kwana biyu suka sake dawo ko ka ke ne ma ce su huta har za ku su dama ba kace hadarin a sa su gaba su da cimma suna cimma buru to ne kenan ko masu ganin halake ne ba a sa inda yake kauri a gaba kai ma da kiyaye ne baka ana abin da ake nema na gyara ba ne ta yawa Allah kiyaye da fitina ce albarka to shi yanta kuma magana mai karhi bai halitta asalin magana kurin kai neman agajin kahuri أصلا كما سبق كما وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان متفق عليه عبد الله بن عمر كيتشو أنه صلى الله عليه وسلم يقى وتمت عمتي cikin yaƙi da ake ƙwarai abin ya tsada da hankali ya wada ya aka yi wannan kina ya faɗa kan kashe mata da yara yana kina wancan aka mana wancan a cikin abu ne na ba ya warewa ne amma a haka ba kashe mutu ko yaro kaga irin na wanda ake yanzu a kasuwa an sa bom mata da yara wadda ba kuma a takaice an san dai abin da yake hadarin wannan tsarin musulunci ya hana kashe yaro ko mace ba kashe su abinda kun ake ce halittin kashe mata kashe mace inda take ba da ita ma ta ba da haɗin kai da ita ke zuwa yanzu akwai mata sojina ko bilan na turawa kana na ce a ware mace ita ma ma yake ce kenan an ce hatta da ake magana annabi ya hana kashi wannan rahib fi samatihi ya hana kashi kirista fada amma wanda yake ibada a cikin cocin shi ba a zuwa a kashe shi ko kawuri inda malami ne na addini wanda yake ibada Allah ko ibada shi ke can a cikin zama shi ko da musan kahuri ne amma bai shiga yaki ba bangaren ibadar shi yake ba a taba shi a yaki tamanta shi ma idan ya tabbata iya ba da haɗin kai iya ba da shawara iya ba da kai shi ma shiga layi nan ba dan iya kahuri ba ko iya ba da mutum da ba a dalilin tarayya da yi a cikin yaƙar musulmi shi yasa kenan aka halatta yaƙin shi amma ba shi ba bai annabi hana kashi yaro mata da malamin coci ko tsoho wanda bai shiga cikin yaƙi wannan shi ne abinda yake wannan ruwaya ta nasarar ya yi inkari ko ya faɗa ganin kashe wannan mata da ya gani a cikin halin yaki wa an samura qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam يقتلوا الشيوخ المشركين واستبقوا شرحهم رواه أبو داود وصححه الترمذي سمرة كيتشيو أنه صلى الله عليه وسلم ياتي ku kashe tsayihin mashirkai ku bar yara to wannan bayan mun karanta ruwaya ta inganta ku kashe tsoho kuma na an ce nan na daidai ruwaya ba ta da inganci hadisun yana matsala duk da shi turmizi ya inganta amma hadisun kamar da bani ya kawo matsala cikin ruwaya ba ta da inganci da samura hasan a samura an san da abin da ke cikin sinadin akwai matsala to kenan kan haka masu ganin ya inganta me suke mai tawili ko fasara cewa tsohon da ya shiga cikin yaƙi eh magana kenan dama su kuma dama yara ba da ba mu wani ruwa ta ba mata wadatar da magana yara sharhahum ana sharhum ana wannan sabi yaro karami وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا نعم يا سو كما كما كان halin yaki ba laifi an fito na hutu duk da mun taimu dubu nawa amma dan ware wasu a gani a dan buga a gani yake tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin da huta na wannan badar ne an yi mubaraza tsakanin ali da asalin lokacin da aka ji ƙwarishawa sun hutu suna alfahari daga cikin ƙwarishawa akwai utuba bin rabi'a sheba bin rabi'a walid bin utuba ya waye hutu wa waye isa suna gwada isa sai wasu cikin ansa suka taso suka ce ha mi zami da ku ɗan uwan mu ƙwarisha su hutu kai mai kai zami da kai kenan ba wani bai kai a buga shi ba shi ba ɗan uwan mu suka zo garin sun ce su hutu buga anan hamza ya hutu ali ya hutu aku ubaid ibn haris shi ma ubaid ibn haris shi ma ya hutu kenan shi hamza ya kama ya kama utuba ali ya kama shayba shi ubaid ibn haris ya kama walid dan dai pap pap pap pap suka yadda su ali ya da nashi hamza ya da nashi nan da na mabata lokaci da wali da da obaida bin haris da obaida da wali shine aka buga can kowa kowa ma'ana ya ji da dan uwan shi sai ali da tunda ana cikin baraza ne sai ali da da hamza su suka ida wali suka ida wancan kawurin suka ida shi suka dauki nasu guda suka shi ma shi da Allah sai shahada can daga baya to ga anan to da wannan abin da aka buga na farko he ba he kare lagon qurayshawa suka sare sai kuma da aka nan da babban zokon nan Hamadu da Ali suka musu nan da nan kuma su wannan manyan ne man suna cikin jagororin mayaka da ake suke ake kula suke jin su za su iya wani a yakin to su su aka fara gamawa utuba da sheba da walid to wannan ya ba su an kariya ta zuciya kenan wannan karanta da kenan babu laifi a yi hutu na hutu tsakanin kawuri da musulmi alaihi bane ba duk da masu masu suna inda mutum ya san ko zai iya da na ma'ayin da za ka yamsa kaka je kai da maka koyi kun shaida kun gashi hada ba wade ba ba ba su ake gwada musu abu an iya kuma su a kare musu gwiwa wanda ya san bai iya wani abu ba zuwa kai su kun an je kai shahada kun ga mutu kun an je ka ba haka bane ba sai wannan da yake na shi ne kun kawo wannan ruwaya halatta mubaraza a hutu a yakin gaba da gaba da wasu da wani wa ana abi ayyuba radiyallahu anhu qala innama unzilat hadhihi al-aya fina ma'ashar al-ansar yani qawluhu ta'ala wala tulqu bi aydikum ila tahluka قاله ردا على على من انكر على من حمل على سف الروم حتى دخل فيهم rahu salasa sahu tirmidhi ibn hibban kuma dai ruwaye ta tabbata abin da yake wannan kawuna wannan wannan magana ko sa abu abu ibn ansari shine ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam masarkin farko da hijira annabi gidan shi sabka kuma a wancan zamani ma akwai beni nan sallallahu alaihi wasallam iya kasa shi abu ayuba a sama da iyalan shi sai aka samu wani abu da ruwa ya zo annabi annabi ya kasa wanda yace bai dace ba yace annabi ya hau sama shi ya koma kasa shi zamu cikin annabi ya hau beni annabi ya hau beni na shi to kaga wannan bawan Allah da manzo Allah mai hijira magidanci ne da magidanci ne annabi zama da magidanci da magidanci ne gidan shi da komi zamna nan mutum ne amma annabi aka duk abin da aka na yaƙi annabi ya kare koma ga Allah duk yaƙin da aka yi da abubakar da shi umar da shi usman da shi ali da shi har ma'auya ya hau an shiga shiga turai kusantaniya wanda kusantaniya shiga shiga wannan na kusantaniya ce rum ta mace turkiya ƙasar turkiya a kustantaniya a yakin wannan ne wanda a lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbai labari al'umma ta za ta bude kustantaniya to yace birni biyu da kustantaniya da rum na bace al'umma ta Allah bai al'umma Allah za su bude wannan garin biyu lokacin nan Constantinople dole ta Byzantiniya garuwa ne da Rome Italy ta yanzu da ita waccan zamu ce Constantinople a yau kamar ce me yace yau me aka ce wannan garin na Turkiya yau babban birnin Istanbul Istanbul wannan garuwa ne masu kari a wancan zamanin ma daula ce zamanan na ta kiristoci ta daular Rome manyan garuruwan su ne annabi al'umma ta za ta bude su haya umar bin abdullahi bin bin amr bin amsa kace ya ya rasulullahi a wannan garin biyu wacce ce za mu fara budiya yace madina yace madina ta kustantaniya ta ta budiya annabi musu filisidi za mu fara budiya kustantaniya eh ta madina hirkal tubta awalan madina hirkal a lokacin hirkal a can yake sarkin nan a kustantaniya lokacin yake a istanbul yake to to shi kan sabai kowa yake fama ya a ce da shi aka buɗe shi abin da kayan bude an jima ne kayan bude to abu da zai daga ce da iya cikin wanda da su aka fara tsallaka ruwa lokacin ma'awiya duk da lokacin usman bin affan an nemi an yi ta fama ma'awiya lokacin iya sham ya ga nema a ba shi dama ya tsallaka ruwa usman ya hana da ya tsoro ana gamu saba yaƙi sakin ruwa ba ba saba yaƙi ruwa ba iya so kai sa sabbacin hadari sun sha yankura ya ce a saboda gudun abin da zai wakana na kuma ana mai shawara ganin gida kaka bar su domin akwai hadari hatta lokacin da wannan nafi gwamnatin bin nafi lokacin da ya bude da ya bude magarabin arabi ai ya bude magarabin ya zo ya shi ayin san marok tunis ya shiga har bakin ruwa shi ne kita lokacin da ya zo ya ci ko na yadda kai tun daga na masar hidi danna yake har bakin ruwa na karshen tunis ya zo haka da dokin shi ya shiga ya shiga ya shiga ruwa bakin hannun dokin ya ce Allah ka san da inda sa ko gari gaban nan da na ce ya ka karshe anan ne tarik ibn tarik ibn da tarik da labarin tarik zuwa tarik anan tarik shi dan garin ne magarbi ne kuma cikin komandodin komandodin musulunci ai shine bayan kuma shine shi kuma da gaba ba mu da garin wayan kuma suka suka mai atanta wanda dai Allah sa ya can shahada a hanyar ya komo gida ba to star sun tuki jagoranci abu a zuwa lokacin sun nema domin bari magana da star yake cewa ce yace mun samu nasara mun kare wani abu wayannan kawure da take ruwan nan aka san wanda ya san Tunis da hasan zaka da rigima tsakanin Morocco Morocco da da Italy ai kusa ne wannan duk yace na ce na zama sai ce jabar tarikh tarikh zaka dutsen yana wuri ne kusa tsakanin su kun tsallaka ce zaka yi yace wayannan muka bar su tsalace tunda da muna ƙarfi muna kuwa an buga an buga an karya su an kama garin farko wannan garin nasu suka ce na na na na Italy an kama shi an kama Italy ha Spain Spain eh cikin Spain Spain Spain Spain haka Spain kenan sun kama garin farko sun har shiga sun kusa mamaye ta sai daga can aka ce Usman kadda da ka sa musulmi cikin hadari in ya gaban hadari ce suka ce a'a shi kuma ce wallahi idan ba idan ba mu danna ba suna na a gaba za su bido mu karshe da suka rinjaya Usman ɗan hwada a nan aka rinjaya Usman aka hanta da yin gaba sai suka tsaya bakin Spain kenan amma sun ce Spain tana duka tana nan gaba gaba daya wanda san tarihi kuma lawan abin da gudu karshen zamani haka aka yi can suka suka zasu kama tsari hatta dai dogon tarihi ne da ba an ji mana ita abin da ya kai illa takaice dai kenan su innan sahabbai gurin su bude a bude da su abu abu abin asari da shi aka tsallako hikimar Allah annan ma Allah sa shi zaka zaka kabarin shi yana yana ture jibuta ka zaka tai tun tun duk wani kwana da ya kai duk wani samun zaka shi aka yi hamma da shi aka tsallaka ya hasu jihadi ba na tsohuwa da jihadi ina yi da shi aka yi haka da can ba Allah abuwa da tsari to a nan cikin yakin da ake yi ne tsakaninsu da rumawa sai wani cikin musulmi ya yi wannan aka aka kukan kura ya haɗa cikin rumawa kasu kuma suna da yawa kuna Allah ne ba musulmi sa'a ko san a lokacin nan ba a ma maganar kwatamcin yawan rum da yawan musulmi da ɗaya ga sun musulmi ƙwarewa wajen yaƙi su yi su kayan yaƙi su yi su yawa amma kun karin imani ne kun da niyya Allah za ta yi tarki addinin shi zubi suke shiga kurin ai tabbagawa zan su dubu ɗari mutum dubu goma kurin ga an gama goma ai tabbagawa da mutum dubu ɗari ku dubu goma kurin ai tabbagawa duk da Allah ba musulmi dama aka ce biyun ku kai ba amma ƙarin yawan musulmi da niyya suka tayi aka ce aka tayi ana mutuwa kuma ana yi ana ci gaba haka aka tayi to a cikin wannan ne wani musulmi kun yi kura kun kura cikin to sai suka shon ayi Allah ya ce la tuqul bi alkum Allah ya ce la tuqul bi alkum tahluka suka yi mana ayi la tuqul bi alkum tahluka kaka halaka kama ka ka da kai sai halaka da kanshi ne suka yi mana ayi la tuqul bi alkum tahluka to shine wannan kalma da aka wani musulmin kamar ya sa kan cika dake nan sai halaka da kanshi shine Abu Ayyub Abu Ayyub Ansari yace a a innama unzat hadhihi al-aya fina mashal al-asar wannan aya ba nan ba nan ba nan wannan aya wannan aya ba wurin da ka kai mana aya shi ba ayyuka tari ya raddi ga mai cewa wannan bawan Allah ya halaka ta kashe a wannan aya ta sabko akan mu ansar me yawa kana yace lokacin da aka bude aka aka kama aka yake zana dai an cikar ruwa ce sai ganin an ha samun daula sai muka so mu koma gonakai da gyaran dabino kamar da azumsin da zanna yace akan shi ne yace da mu ake nihi nan mai haɗa kai cikin hallaka ya ce mun so mu bar jihadi mu koma gona a kanmu ne ba tana magana ba da kaje shiga-shigan ka hure wanda ba haka wanda shi zai mai rajin kakana nan iya sai kami ne ne kinan nan hafizan hajar kenan idan mutum ga wata dama zai iya za ka iya kura ka wada misali wanda ya san yaƙi da aka kase na harkun na bala'i da aka yi na musulunta kazzab sun ta kaza ko san da irin bala'in da yawa musulmi kuma harkon harkon annabi ya koma ga Allah ko baka sidik ya fara lifanci shi kuma ya dawo annabci kuma iya da mutane masu ƙarfin yaki an je an kewaye garin da yake an an yanka su shiga kuma suna mutane bala'i daga daga kibiya daga waje sai wani musulmi ya ce abin da yake so shi yanzu kurin ya ga zai ina a doke shi a jiwa cikin shi ɗaya jiwa cikin a jiwa cikin kawuran kaga nan wani abu da cikin danci ne zaka ce ya zaka ce zaka ce ba ce a jin hoyi ciki shi kadaiwa abin da an kasa shiga wajen dubu nuwan ya ka ana bakin kwana kwana kwanaki an ta bala'i an kasa shiga ta shi da jin hoyi ciki me ya sa abin da zai yi ya sa Allah wata fikira wanda yake ga zai iya wani kamsa kuma ba kai wa kana da aka doke shi daidai kofar garin da aka duro shi da kowa da ya duro ma sai fara da wannan masu kare kowa su je kashe su ko ya kule kowa ko ya kashe ko mun je wallahi kuma kuma ka samu nasara kuma ya kashe ko da ba kashe kashe kana kana kaga kenan anan kaga wata dabara ce kenan sai idan ka kana da wata dabara kai kuma ka ka shahada ba ta ba ta kashe ka kashe haka daga gangane kana zaka iya wani abu ne kenan mutum zai zai iya wani abu ko da shahada ba bai lafi kuma kamar shi wannan ayo la tuqbi alakum ila tahluka na yaga akwai abu da zama yin wani abu ne kuma Allah ba shi nasara kuma yi wannan shine magana kenan shine kenan abu ayyukan sa yake cewa innama unzilat hadhihi innama unzilat hadhihi al-aya fina ma shi ansar wannan aya ta sabko a cikin mu ne mu ansar yani qawluhu ta'ala wala tulqu bi adukum ila tahluka wannan aya ka kusa kan ku zuwa ga halaka qala huwa raddan ala man anka ala man hamala sabrun hatta dakhala fihim ya yi wannan magana shi abu abin asari raddi ga wanda ya inkari ga wani manhamal ala safurum wanda ya kundumbala ya hada sahun rumawa ya da kita cikinsu rahu talasa a sahawu turmuzi wabin hibban malhaki sai wa bin umar radiyallahu anhu anhu matan حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني نذير وقطع متفق عليه nan kuma mas'ala ce mun san musulunci hana banna to a kowane lokaci zai iyawa a ba su tsoro su gabaci akan yi wani abu ko da banna ce sai ya maka labarin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kona dabinan banu nadir ya cire wasu wanda ya san sura ta musamman suratul hashar Allah ya ba mu labari huwa allazi akhraj alladhina kafaru min diyarihim ko la awal hashar Allah shine yahudda suka bar min alkitab eh Allah shine wanda zaka zirka farmin alkitab min diyari ya wal hashar Allah shine ya huddo wa'anda suka huta ga Allah na ahlul kitab tun harkon harkon kora aka aka warwa yahudawa Allah ce wa'annan mutane ku kanku mazanta mazanta an khuruju wa zannu annahum malakin musulun min Allah ku kanku buku tsammanin za su fitar garin wannan musulmi kan sun zabbi su iya hudu yahudawa daga wannan garin su kuma suna ji da kai da ƙarfin garu ba a iya hudu su fata wa lamin hasala lamin hata su Allah zai musu musu tsammani ko ga zafi kulubin ruwa Allah ya tusa tsoro a cikin zakatan su ya kurbu biyutu bi aidi ma zama minin nan me yawa kana annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo kewaye su dan yahudawa annabi ya zama da yahudawa masu kai uku kewaye madina banu qureza banu nadir banu kainuka dukkan yahudawa ne garinsu daban amma suna zagayen madina ko ce zama kansu ke to wannan su muna magana zuba banu nadir sai yau a nabtin da ya zo da ya hijira aka sa hannu na alƙawarin zama lahiya ba su taɓa shi bai taɓa su zai kowa zai kare kowa ba da tsakaninsu to ka san kawuri kawuri ne a ransu duk da alƙawarin amma suna neman wata dama munahuci da munahuci bane da wata dama daban eh kawuri ke munahuci sai musulmi ke munahuci kawuri gurin kawuri ne wanda shi ko cibo iya wanda ya imani ce munahuki shi ne kawuri da mu eh bai wani wani kawuri ne musulmi ne yake cewa ya munahuci ya shigo da musulunci amma akwai kawuri a zuciya shi shi ko damar kawuri ne damar kawuri gan gariya illa wara wara kawuri kurin wara wara mai da mai da mai da rani mai da rani sai yanzu hanyoyi biyu da da ya kawo kewaye banu nadir ko musu aka musu hasar aka kewaye su wata ruwaya duka ruwa suna illa akwai abin yawa kana ne cewa sun yi magana nan manzala ya zo za su gamu da mutum ya ɗauko mutum saba'in nashi saba'in nasu a zamna a gamu a tsaka a wuri kaza a tattamna da malamansu in aka gamsar da mu za mu imani an kowane suka za mu gawo suka imani ko zai imani a banu nadir suka za imani annabi jin haka annabi zaka su imani yawa suka suka ci a suka sashi a yanzu abin da muke so yanzu mutum uku kurin uku na uku na mu suka wata batai suka sauya ashe sun niyya sun hoto da makami su su to su da shi kadan su kashe shi shi ke kuwa huta haka suka so a ce a nan wata ruwaya a cikin akwai wani amma aka ce wani musulmi ya da ɗan uwa a cikinsu ita ta tone asirin ta ba annabi labari ga abin da su kulla haka sun ɗau iya zamne mutum ruwa da kabi ya kawa an je wurin tattauna kayan zo suka hau daga saman katanga suka jiwo mai dutse aka kayan su zo Allah mai wahayi a gaba tashi shi ya suka ce ne kullum sun warware sun kawo dara tun da kiyan sun kawo kiyan dara kiyan babu amana da kasu musulmi to annabi ya je zagaye garin wata ruwa bayan kwana shida ku zaɓi ɗayan biyu mai ƙauya ko tun da kun yi magana ƙarshe dai a nan sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama tun yanzu bisu iya komi bisu iya komi abin da ba ku dama duk abin da yake na kaya duke ku ku ɗoka bakin lubtu ku akan ku ɗoka amma ku bar saura ko makami kuɗi ku tashi kuɗi ku makami ku tashi amma ba ta ba ta kowa shi da zamu zamu kenan kenan mu amince zamu kona alhurma kuran tunda ku ba ku da amana to ba mu ba ku san mu ba mu ba ba mu zama da ku ku tashi ku ta inda kuke so kowa ya lori da yake so a kanka dabba ka ɗauka amma ban da makami sai ku bari haka haka musu to lokacin za ta wuta lokacin aka ce sun ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ba su tsoro annabi sai aka kore da binan aka karya ana cire da binan gaba nasa gaba daya shi na lakaca maqdatu minatun wala wala taqtum ala usul ya fa bi iznillah idan zai Allah fasikin ko Allah ce Allah Allah ke gon ba musulmi dai da an san asalin banna ce amma Allah ce ya haka wannan ku yi da musulmin Allah ya Allah ba ku zai ku yi ce ba ku cire wata dabi maqdatu maqdatu min lina lina dabi ne wanda bai tsawo da yawa an taɓa zama ala usuliya ko da kuka barin karya ba da kuka cira kin daga kun yi da izinin Allah Allah ya haka dan ya bakanta rai ga wani fasikan kina da kaji Allah ba annabi kenan dama to wani abin da sun tsoro sun tsorota sun tsorota yanzu kenan ba ta dama wani wani gaba da gaba sai suka mai kauya haka aka musu to suna ci kwasa kaya su suke yi musulmi suna bukatar wasu wani abu daban su san su musulmin da gaba suna rushe su daga cikin da rushe gidanka da kai musulmi na hannun da shi su musulmi suna gaba musulmi suna gaba suna rushewa ke suna rushe daga ciki musulmi suna rushe daga waje haka aka ta yi kenan da mu mun bukata su dan daga cikin gidan suke baki yake bata bata bata bata gidan su su shiga wannan sai su banna ne su ko su zo musu bukata ko su da kuma su shi kuma daga waje suna yi ke musulmi ne daga waje sun suna daga ciki da Allah haka Allah ya musu Allah ya karya su a takaice ne kun to kenan anan kenan in ta kama aka yi wani abu duk da asalin kamar shi banna ce amma dan a bakanta ta tare masa hankali su gabaci ana yi wani abu kenan ko da duk zai batawa ba kamar ba bukatar ta nuna tare masa hankali a su akwai zan kamar baci gurin su gabaci eh su gabaci gurin shi na ce shi na nake yana ruwa ta ibn umar ke cewa harraqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nakhala badin dir wa qata'a wannan ya kona wasu dabina na badin dir kuma ya cire wasu na akan barazana ce su gabaci eh a matagani ba ya ce kakku cire ita ce ko tambaya makaranta kenan a nan a hanya ta ta tsoratarwa ta hikimar yaƙi ana iya yi magana kenan su gabaci a gudan su ƙari ba وعن عبادة بن سامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة ننكما دامن دي بيان يا غباتا نا أنا صلى الله عليه وسلم يتي كوكو غلول غلول wange a cikin dukiya ta ganima kayan araba ka ɓoye wani abu shi a nan ke kakku ɓoye wani abu kenan na ganima ya ce domin fa'innal gulul narun wa'arun gulul iya sa wuta azaba ta Allah da mun karanta ruwa bukari kuma musulmanu salama ana cikin yaƙi an ƙare yaƙi sahabai da ƙirin shahidai ya cika fulanin shahidu wani ya shahada wani ya shahada an zo kan wani annabi ce la ya ce ni da ato finnar wani annabci la bai shahada ba na gan shi a wuta fi budda ta cikin wani gwado galla da ya ɗauke annaba ga su wannan a wuta yake kuma ce akan wani gwado da aka ɗauke ko da ya ɗauke ba raba ba kuma sabai suka suka bincika kayan shi suka samu wannan gwado a ciki wannan kaga tabbas kenan haɗarin duk da kan bisa biyu layi amma kai wannan sata za ta saka wuta ta fa'inna gulul narun wa arun ala sabi fi dunya lakara shi gulul me yake cewa abin ga wuta ga abin zargi ga me shi zai bata sunanka duniya lahira kina matsala ce da take ce rawu ahmad wa nasa'i wa sahabu fil hibban wa an auf bin malik radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qada bis salabi lil qatil rahu abu dawud wa asulu inda muslim nan me yi wata gano hadisin kaman nan me a salim annan sallar salama akwai yakuna wanda zai ce duk wanda ya kashe mushiriki kayan shi naka kayan jiki shi haka haka to wannan dan kaga can an ce gulul shi nan gulul ka ɗauka ne a ɓoye ka sace amma akwai har yanci da wani an ce kuma an ce wannan shugaban tahiya shugaban tawaga komanda iya iya da gina iya cewa yau duk wanda kashe na mushriki kahuri kayan jikin shi an baka annabi ya haka shine salama shine ce kadabi salabi lil qatil annabi ya hukumta cewa duk wanda ya kashe mutum kayan shi naka ne سي وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال فابتدراه بسيفهما حتى قتلاه ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله هل مسحتما سيفكما قال لا قال فنظر فيهما فقال كلاهما قتله فقد صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن جموع متفق عليه نمي وكان بدر كواسن بدر yakin harko ne wanda aka buga tsakanin musulmi da kafirai akwai shabab na ansar ba san babu jihar amma suna jin irin wulaƙacin da yaran salama a makka abin iya ci musu rai kurin sai ga dama ta zo allah ya kashe badar ashe su a ransu kurum damun allah da allah ga masu shi allah ga masu abu jihar kowa a cikinsu ana cikin fafatawa shi mai kara da wani abu damun bin auf akwai ta wannan bika ba sarki sannan ba kata ba cayi ana cikin yaƙi sai ga wasu matasa kamar suna tashi sai da zuwa da bishi aka hauda ce latijo idan aina abuja na abuja lake ina abuja lake na ce gashi can can hega na biyar shi mai da yadda ɗaya na ka hauda ce latijo ina abuja lake ce gashi can ce ai kamar suna tashi kuna suka mai ta kuna suka suka kewe shi ce nan da na kuna suka suka suka tashi sai ga shi ba ƙasa gurin na da zai shaka kuma sun zura shi kuma but sai da shi kowa kun sai sai sai suka bi tare bom suka suka zura shi gode suka bi tare a da mun su da mun da mushi da Allah Allah Allah Allah gama su Allah ga Allah ka dama kun akwai kishi musulunci akwai abun da abun su kuma su da kun shi da mushi suke nama kuma Allah Allah ya ba su dama suka zubda shi to shine yanzu tunda anan a bazanin sassalama ya hukunta salam ya ce duwun da kashe mutum kayan jikin shi naka ne tunzu akwai ma'azibin bin amurbin jamu suka da ce yaran ne na asar tunzu da aka zo ana rigima shi ne ce fabtadarahu bi sayfihima hatta qatalahu kowa ya kame rida ya so kashe shi ko ta kuma ya tsara mishi حتى ضد سكشي اعتقد لو سكشي سبيب سكشي ابو جهل to yanzu da aka zo ce su ban sarfa ila rasul sallama ya kada wajen ana mazana sallama tunda mazana ya ce dole kai mutum sarfin shi nashi ne kusan kusan kusan ko abu jahal da wadata da isa a zo a zo da kayan tsada wasu tsada jiki akwai gadima a jiki akwai gadima akwai gadima a jiki shi da babban da manya ne dole a wato da wuta ta isa shi ke nan aka bara suka ba nan labarin ga da muka yi koyar da shi kashe shi faƙal ayyukuma qatalahu a cikin guwa ya kashe shi hal masatuma saifi kuma takomin kowa ta taba shi aka buga ƙalala zuke nan na gaci a tambayar sai kun shahi takobin da kuka buga mashi da gane jinin waye yake jini a cikin tashi kun shahi takobinku da kuka buga suka ce a kenan kuwa ya ba da ya goge tashi fanazar fihima sai diba takobin kowa ya diba annabi ya kowa ce akwai jini ya ce kila kuma katalahu dukan dukan ku kashe kowa kashe shi kenan ku kenan ku yi tarayya wajen kashe Abu Jahl amma salbikin haka ba Mu'adh bin Amr bin Jamu wanda hikima ta tahiyya ta shiga gaba ya aka ba Amr bin Jamu amma dukan ku kun kashe shi to na ce shi Abu Jahl nan sun kashe ya fadi amma ran shi da wuta ba Abdullahi bin Mas'ud yazo iya fitar rai iya iya dafara har har iya iya iya iya zubda jini haka kan kashe rabu rabu kai ida iya zubda jini abin da musulmi yanzu ya hausa mai kirji ya tsaye kamar kirji amma ya tsaye gashi da mun ce da kan karami shi mun musulmi shi da ya ta dan kadan shi ba wada ba shi ba ya ce ya ce dan kadan kurin shi abdullahi shi kuma wani abu jahil kato ne abdullahi musulmi ya hauka ya so kirji ya tsaye da daga kalle shi yace ya ruwa ya ganin ya bin go ya kwanta wajen bala'i yake mai gori ya bin ya dan dan mukiyaya yau ka hawo ban wuri duk da wani bai fisa da ba iya kan na yakon ce keme gori ya ce ya yi ɗan muke yaya ka hau babban wuri yau an ce ya ce kakka ban wahala daga takobi na yi da kakka ban wahala ke da aka takobin shi karamin takobi ne ke da sai da bashi wahala ya takobin shi yi da shi an ce shi ce wuyi shi gudun sari gudun sau wuyi wuyi ce wuyi ya ɗauke annabi ya can a tsarwaya ya ɗauke ya ji hakan jan shi ma ya ƙasa eh Allah ka falalo na na sai tankar ibn Qadiya falalo na jawo falalo zabaniya haka aka abu abu wannan haka aka Abu Jahl kan Abu Jahl wannan ya dauka musu ija annabi ya an ci da malaka Jibril a wurin iya dariya wata ruwa shi sira ya da malaka sa ta Allah da malaka Jibril aka zo ka Abu Jahl ana ja yace ya Rasulullah ga kan wannan far'auna al'umma kashi kan suka cire Allah kariya su kware daga taraba ya karin tasiri tarihi da kyau ya ba mutum gaskiya tana abin da an yi aiki gaskiya an wa addini aiki kwarai an haka bin abin yanzu kun kenan dai anan a takaice shi abdullahi bin afiya bada labarin kenan da aka ce salu annabi yayi aikace a badar yayi kuma anan shugaba an yi kowa ya kai hari gaba annabi sai ba amr mu'az bin amr jamu aka ba shi damar dokan wannan salbikin na abu jahl shi aka ba wannan ruwa bukari ya kata musulun ya kawo ta musan dogon bayanin ya koma can nan ya kawo an jumla daga cikin nukuna na kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته